كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله رب العالمين آه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبركم دون يمشي وين مكسابة yau sha shida ga watan shida hijira alaihi sallallahu tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ishirin da tara ga watan ɗaya 2021 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damban a satin da ya gabata mun dan sake maimata hadisin da yake magana akan al'iman bizu wasu tuna shu'uba wal haya'u shubatun min al-iman yau insha Allah za mu sake tashi daga hadisi na goma al-muslim muslim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi an abdullahi bin amr عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم yace musulmi shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa da kuma sharrin hannunsa ai ma'anansa kamar da muka bayani wancan karon shine musulmi cikakke musulmi wanda yake da kamala wanda ya kwankwadi imani da kuma wato kina akida irin ta musulunci da karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka samu bayi da niyya a zuciyarsa ya zama ya zalunci wani ta hanyar amfani da hannunsa ko kuma wato kenan harshensa wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu mai hijira kuma shine wanda ya kaurace wa abinda Allah madaukakin sarki ya hana hijira kala biyu ne akwai hijira wanda mutum zai gudu da addininsa daga wani gari ya koma wani gari garin da ake kafirci ya koma garin sunna ko garin kafirci ya koma garin musulunci ko garin bid'a ya koma garin sunna saboda tsira da addininsa annan ba zai samu dama ya yi ba ba shi da karfin da zai iya bayyanawa kuma in ya bayyana za a samu matsaloli sai ya kaurace hijira ta biyu shine kauracewa saban Allah a duk inda mutum yake sawa'un yana gidan musulunci ne ko yana gidan kafirci shine manhajara mana Allahu anhu shine mutumin da ya kaurace mu abinda Allah madaukakin sarki ya hana ma'anansa shine ya daina saban Allah baya saban Allah bil ikhtiyar baya kuma sha'awan saban Allah madaukakin sarki bil ikhtiyar la bil qahr wala bil ikhtiyar to wannan shine ake kiransa musulmi wanda yake tace abin nan sai babun ayyul islami afdal حديث نقوم شاد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده yace abu musan al'ashari Allah da shi ya ta sun tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzan Allah wane musulunci ne ya fi falala ai ma'anansa shine ayyuki salim wani ɗabi'a ne fil islami wanda take a cikin musulunci ta afdal tafi falala wani hali ne a matsayina na musulmi zan yi wanda ya fi wato kenan falala shi ne fi yawan lada kenan ko kala sai ce man salimar musulmuna min lisani wadi shi ne musuluncin wanda ai islamu man salimar musulmuna musuluncin da ya fi falala shi ne musuluncin wanda sauran musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma sharrin hannunsa musuluncin wa fi falala shine musuluncin wanda baya cutar musulmi shine kawai ba zai amfani da harshensa ba ba zai amfani da hannunsa ba wajen cutar da al'ummar musulmi to wannan musuluncinsa ya fi kowanne falala babu itsamu ta'ami min al-islami ciyar da musulunci yana daga cikin addinin musulunci an abdullahi bin amr radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ayyul islami khairun abdullahi dan amr dan as kenan ko mun faɗa shi yana daga cikin samari matasa abdullahi kamar yadda muka bayani abdullahi dan umar ne ko shi ma wannan yana daga cikin sahabban da suka fi kowa kokarin wato kenan bin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kokarin ibada kwana ana sallah a ina ana azumi yace sun anna rajulan sa'ala nabiyya wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyul islami khair wani musulunci ne yafi khair ai ma'anansa kaman wancan ne ayyu kisalin fil islami khairun a cikin musulunci wani ɗabi'a ne wani hali ne ya fi alkhairi gaba ɗaya kala sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa tud'imu ta'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif yace shine ka ciyar da abinci wanda suke bukatar abinci fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgabatin ka ciyar da mutane a daren lokacin bukata musamman ma lokacin yunwa ka zama kana tallafa wa mutum ya je ya ce da gidansa ya ce da iyalansa ko ka dafa abinci ka kawo mutane wato kenan su zo su ci irin wannan musulunci yana da abin nan wannan yana daga cikin abubuwan da al'ummarmu muke da karancinsa wasu al'ummomi za ka samu haka kawai mutum zai dafa abinci mai kyau ya zo ya raba a mutane su ci saboda kokarin aiki da wannan hadisi din ko kuma ya dafa abinci mai kyau ya gayyaci mutane haka kawai yana ga irin waɗannan a ƙasashe daban-daban sai ka ga kwanakin bayan wani wutar ranar muna malaysia sai ka ga an zo an ga wasu mutum zai zo same ni kai ne shugaban ku ce eh to rana kaza ina gayyatan ku ko ku nawa za ku zo ce za mu zo gaba daya mu kaza ce to shikenan wallahi in ranar ta yi zai kawo motar da za ta zo ta ɗebe mu ta tafi da mu abinci kala kala kala kala za a abinci ya kai kala goma kala goma sai kun gama wannan sai a kawo wannan sai har karsa yin da za ka yi da shi su ka farin ciki suke ji a babu abinci har ku ci ku gamsu sannan ku tashi ku tafi to da wannan yana daga cikin tadodi masu kyau wanda al'ummar mu muna da karancin sa wanda suke zuwa makka suna ba mu labari yadda ake ba da abinci fi sabilillahi kana tafiya ta ga mota ta tsakin a gefe a dako abinci mai kyau mai dimi mai mutunci a baku ku ci kaga wannan yana daga cikin ɗabi'o'i wanda yake muke da ƙarancinta a nan al'ummanmu ya kamata ce mu fara kwatantawa ko ko ta shabbahu illam ta kunu mislahu ko da yaya mutum ya samu ya dafa ko rana ɗaya ya samu ya yi dai ya kamanta dai at least ya shiga cikin layi idan wani ya yi wani ma zai koyi in wani wani ma zai koyi sai mu sunna ta sunna wadda take mai kyau Спасибо. ɗaya daga cikin irin wannan yawan da za ka wasu suna yi a ramadana ko da sai lallai mutum yana da shi ba ma ramadana kamar masallaci kamar wannan sai ga mutanen masallacin suke zuce a junansu kafin ramadan ɗin ya zo kowa ya kama rana rana ɗaya tal wanda ya kama ranar farko wani rana ta biyu wani rana ta uku wani rana ta hudu wani ta biyar har zuwa rana ta talatin rannan kai zaka kawo abinci zaka kawo abinci wato kenan na na fitar kunya a duk jama'an da za su yi sallah a masallacin wasu garuruwan kasashen in dai mangariba ta yi duk masallacin da ka je jikinsa to zaka ci abinci mai kyau ka sha abin sha mai kyau ka koshi ka tashi kai tafiyar ka wannan kaga yana daga cikin ɗabi'a wanda take mai kyau ba sai mutum ya tara kuɗi mai yawa ba a ka samu rana ɗaya tal a cikin masallaci a samu a cikin wasu sallar mutum talatin kowa ya kawo rana ɗaya rana ɗayan kuma tanabi ake mata tun ma kafin ramadan ɗin ya zo tun da ka san baka da shi to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mu karantar da mutanen mu al'amari ne wanda yake mai kyau kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wani musulunci ne ai wani ɗabi'a ne wani hali ne a musulunci ya fi alkhairi sai ya ce to da imu ta'ama ka ciyar da abinci a mutane ka ba mutane abinci su ci ballantana a cikin ramadana wa taqra'u salama sannan ka gaida mutane ka rika cewa assalamu alaikum shine taqra'u salama ai ma'ana taqra'u ala nasi assalam ka rika gaida mutane shi wannan din zaka yi alaman arafta wa man lam ta'rif zaka yi ma wanda ka sani da wanda baka sani ba in ka tashi duk wanda ka gaishe musulmi da zaka gaishe shi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wannan kalma da kake fita din na annabi sallallahu alaihi wasallam yace afshu salama bainakum bana nuna muku abin da yake muku alkhairi ba ku rika watsa sallama a tsakaninku kaga nan kuma sai ya fitar da cewa har wanda ka sani har wanda ma baka sani ba kaga wani ma na da cikin dabi'a da take dan matsala a cikin al'ummar mu yawanci sai wanda ka sani zaka sallama ko kuma kana wuce za ga mutane suna takura maka a gaisa tsaya a gaisa ma takurawa ne abdullahi dan umar allah madaukakin sarki da shi kullun da safe sai ya fita da safe har ya tafi har kasuwa ba komai zai sayar ba yana tafiya duk wanda ya gane ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah assalamu haka har ya je kasuwa ya gaggaisa da mutane sannan ya dawo gida kawai dan dai ya watsa sallama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashu salama bainakum ko kuma ce takar salama alaman arata mallam ta'rif wanda ka sani da wanda baka sani ba kaga wannan yana daga cikin abubuwan da yake ayyuka na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin dumu da wannan hadisi da wannan na baya da muka karanta kusan abu guda ɗaya ne kusan duk yana nufin wato kenan ki sallah illa iyaka wannan ya zo da sigar afdal afdaliya ayyul islami afdal wanne irin ɗabi'a cikin musulunci ya fi falala wannan kuma ya ce ayyul islami khairun wanne ne ya fi alkhairi kusan duk abu ɗaya ne musamman idan mutum ya nazarin kwantan ɗin wancan ya ce man salimal musulmuna min me lisanihi wa yadihi wannan ya ce to da imu da'ama wa taqra'u salam wanda yake ciyar da mutane abinci ɗabi'arsa ne zai cuce su da hannunsa hannunsa za ta dafa abinci ta kawo ta ba su kaga ba zai cutar da su ba kaga wancan ya fita nan da yace ta qara'u salama wannan kuma sai yace wa lisanihi wanda duk wanda ya gashi da ce assalamu alaikum a gaisa zai cutar da shi da harshen sa kusan wato kenan suna magana akan abu ɗaya ne illa iyaka wancan in mun shi yana babar afdaliya yana nuna yawan lada ne menene yafi lada kan miya yake nunawa yawan lada tilin lada tilin lada abu kaza fa lalla ai yafi tilin lada nan kuma khair yana nufin kaifiya ne saboda haka yana nuna cewa kaman tsakanin wannan da wannan wanne ne yafi wanne ne yafi alkhairi wannan a tilin lada wannan kuma a maslahar rayuwa wanne ne kuma alkhairi wannan yafi mun alkhairi to wannan shi zan abin nan saboda haka kusan abubuwan da suke karantarwa kenan wannan yana nufin a wajen amfani a jiki ko amfani a rayuwa ko amfani a menene wanne ne fi alkhairi wannan kuma wanne ne fi tilin lada kuma duk kusan su kamar yadda muka fara suna magana akan abu ɗaya ne wallahu ta'ala a'lam babu min al-imani an yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi an anas رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم باب الأيام كد زي إيماني أي معنى لا يكمل إيمان أحدكم باب الأيام كد إيمان سزي زما كمال اللي يأتيك شاب شاب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يكي مسعين abin da yake son makansa haka yake son ma'yan uwansa musulmi duk abin da yake so kaga dai a ɗabi'ance mutum ba zai so kansa sharri ba mutum ba zai so kansa sharri ba sai dai alkhairi to har sai ya kai matsayin baya bambancewa tsakanin wasa da waninsa a ayyuka na alkhairi yadda yake so makansa haka yake so ma waninsa to in ya kai hakan nan sai zama imaninsa ya cika cata a wani ruwa ya ce la yuminu ahadun babu mutum ɗaya da zai imani nan ya ce la yuminu ahadukum ay minkum ayyuhal mu'minuna daga cikin ku amma wancan da yace la yu'minu ahadun babu mutum ɗaya tal da zai imani ko ma waye kenan ko yawwa babu wani mutum ko ma waye shi wanda zai imani cikakken imani har sai ya kai matsayin yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsi yana son ma dan wasu ma abin da yake so kansa kuma wannan yana daga cikin wato kenan foundation na kafa al'umma ta musulmi ma dama al'umma musulmi za su yi aiki da wannan hadisin to za ka ga sun zama abu guda ɗaya ma dama za su zama abu guda ɗaya kuma to za su ci gaba amma idan suka rarrabu kowa kansa ya sani ko kuma kowa gidansu ya sani ko kowa kabilansu ya sani ko kowa ƙungiyarsu ya sani to zamo muke cikin wannan hali zamo kuma muke daɗa samun wato kenan matsala a rayuwa domin duk abin da za ku ci gaba mu za mu yi tuka mu warware shi a za mu iya warware tukar da kuke yi wayancan ma abin da suke wanda za su abin kuma abokan gaba za su iya shigowa ta gurinku zo su yaƙe mu kamar yadda za su iya shigowa ta gurinmu zo su yaƙi wayannan kamar yadda za su iya shiga ta wayannan su zo su yaƙe ku saboda me yanzu kuna nuna bambanci a tsakaninku kuma kofar da kare na bahaushe ta dan hakin da kare na sai tsokale maka idanu za ka yi komar da kare na yan shirzima kalila da ka ware baka musu adalci randa matsala ta zo ta gurin su za ta shigo ta zo ta same ka kuma automatically za ta yi destroying ɗinka za ta yi destroying ɗinka abin da ke faruwa tsakanin mu kenan musulmi yau ta hanyar musulmi ake shigowa a zuwa yaƙi mu saboda me muna jin cewa mu mu ne wayancan ba su bane su su ne wa'annan ba su bane su su ne wa'annan ba su bane dole muna bukata sai mun zama abu guda daya sai mun soma junan mu abin da muke so mu kamar shine abin da zai kawo mana wato kenan hadin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mun yi haka imani ya cika in ba mu yi haka ba da sauran matsala saboda za su iya dalilin da ta gurin su za a shigo ai dalilin da za a hana ka aikata addinin ka mai kyau ko to ina addini zai zama kamalalle da haka wani yana da kyau mu yi wato kenan dogon bincike da nazari wato kina akan yadda za mu warware wannan matsala din ya zama muna so mu kan abin da muke so a abin nan mu babu hubbin rasul sallallahu alaihi wasallama min al-iman annabi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ووالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده النبي صلى الله عليه وسلم يقول na rantsa da Allah da raina yake hannunsa wallazi nafsi biyadihi na rantsa da wanda raina yake hannunsa wa kenan Allah madaukakin sarki ma'ana na rantsa da Allah madaukakin sarki kenan ya ce ta rantsa da yake ce wallahi shine ma'ana na rantsa da Allah kenan ko amma me yasa zai fara da rantsuwa duk abin da kai annabi sallallahu alaihi wasallam har ya rantsi a kansa ba kuma tambayen sa aka ba kuma takura shi aka yi ba kaga kada ya isa ya nuna maka muhimmancin maganar da za ta biyo baya na rantsi da Allah Allah da bai ma kai ce ma na rantsi da Allah sai ce na rantsi da Allah da raina yake hannunsa wanda shine muqallabul umuri a kowane lokaci zai iya fisge ta ko la yu'minu ahadukum shi ma kamar wancan ne la ya kumul imanin hadukun imanin ɗayanku ba zai zama ya kammala ya cika cabcab ba a ta kuna haɓa ilahi har sai na fi soyuwa na kasance na fi soyuwa a gare shi min walidi sama da mahaifinsa ko walidihi da kuma ɗansa sai ya so ni fiye da yadda yake son mahaifinsa fiye da yadda yake son wato kenan ɗansa yauwa a wani riwaya ta anas dan malik yake cewa wannan su ajma'in da sauran mutane ma gabaki daya kar ba ka ce tsakanin mahaifi ne da wato kenan mahaifi don a can da aka ce min waladihi ko min walidihi kai sai ya so ni fiye da yadda zai so mahaifinsa wasu malamai suna ce to umansa za ta shiga ciki tunda ai mahaifi aka ce min walidihi babansa da haka suka ce za ta shiga ciki saboda an yi kawo shi ne wato kenan a babin wato in an ambaci daya ya gamsar ma dayan kamar yadda kace ya ayyul ladina ya ayyuhal muslimuna ko ka ji ayyuhal ladzina amanu musulmai sun shiga in ka ce ayyuhal muslimun mu'minai sun shiga ya ladzina amanu musulmai sun shiga in an haifi ɗan an bace ɗaya ba sai an bace ɗaya ba ko yawwa falakalakum ma fi samawati wal ardi in yace ma fi samawati ma lighairi akil amma man fi samawati bai shiga ba shi ma ya shiga wani lokaci ga alqur'ani yace ma fi samawati saboda ma fi samawati sun fi yawa idan aka zo maganar majority ne sai a ce ma fi samawati to man fi samawati ma sun shiga in kuma aka zo maganar hankali ne sai a ce man fi samawati to ma fi samawati ma su ma sun bi tunda an faɗi wanda ya fi su da sauransu kamar haka da saraka yake min walati yau min walidihi da sama da mahaifinsa ma'ana har mahaifiyarsa wa walidihi da kuma ɗansa ai ma'ana har ƴarsa ko yawwa wannan sa jima'i da muka mutane wato kenan gaba kida to amma me yace me yasa bai ce wannan sa jima'i din ba gaba ɗaya ba wace min babu adafil am alal khas rabbi firli sai kace wal walidayya wal man da kala bai ce mu'mina wal mu'minina wal mu'minat ai da big fili ya ce ko kansa ya fara shi shi kadai sannan sai ce wali wali daya wali man da kala baiti mu'mina wali man da kala baiti mu'mina wali mu'mini wal mu'minati a fara ambatan wato kenan kas sannan sai a ambaci am wani yana daga cikin wato kenan usulul balaga wani lokaci zikirul am ba'da kas yawa wanda ya imani mun yumni billahi wal yawmil akhir sai ce wajibril wa mikal ina ce ayin menene tanazzalul malaikatu war ruhu fiha al malaikatu ba duka malaiku ba me yasa ce war ruhu kuma ruhu ba cikin malaiku zikrul khas ba'da al am to lokacin zikrul am ba'da al khas yana daga cikin abin da yake nuna ba kenan balaga ta alqur'ani gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma tabbatar da wannan abin da don haka sai ya so ni fiye da mahaifinsa da ɗansa da mutane duga baki ɗaya sai na umar ɗan kaɗabi Allah ya da shi ya ce ya rasulallahi na rantsa da Allah ka fi soyuwa a gare ni a duk duniyar nan sama da komai in banda ni kaina raina kawai sai ya ce masa ya ce masa ba haka bane umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika imaninka ba zai cika ba har sai ka so ni fiye da yadda kake son ranka sai ce ya rasulullahi wallahi la'anta la'ana ahabbu ilayya min waladi wa walidi wa hatta min nafsi allati bayna jambayya yanzu naji a zuciyata ka fi soyuwa a gare ni sama da mahaifina da duniya gabaki daya har raina da yake cikin wato kenan kirjin nan nawa wallahi na fi son ka akanta kuma tabbas ayyukan sayyidina umar a rayuwa sun nuna haka don haka malamai suka ce abin da ake nufi shine kenan a ko menene zaka fifita annabi sallallahu alaihi wasallam akan kanka ballanta na kuma wani tunda an ce mahaifinka da danka wai ana nufin wata kina abin da kafi kauna kuma an gabatar da mahaifi akan da min walidihi akan waladihi saboda girman mahaifi akan da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kaddamar da shi akan abin nan yau to saboda haka yanzu abin da ake nufi a takaice shine inda a ce za a kawo annabi sallallahu alaihi wasallama da komai a duniya wanda kai including yourself to zaka fifita annabi sallallahu alaihi wasallama akan komai haka kuma ko baya nan abubuwa ya aka ce nasari zaka fifita shi akan wanda ranka take so ga abin da zaka ce aka ja maka ajisi sai ka ja ka tsaya kamar yadda in aka ja maka aya sai ka ja ka tsaya ko lokacin da uya na tafi da isi ne dan uwansa abin hirru bin abin ya kai shi gurin gaban sayyidina umar da ya bata wa sayyidina umar rai sayyidina umar ya zabura zai doke shi da aka ja aya me ya faru sai koma ya zauna da kwas ko mai riwaya ya ce wa kana waqafan inda kitabillahi umar kullum mai tsayawa ne ga ayan Allah saboda haka tunda aka ja ayan Allah shikenan jikinsa bane don haka ma ƴan majalisunsa gaba ɗaya mahaddatan alqur'ani shubbanan kana kanu alkoholan ko samari ko kuma dattawa to saboda haka kenan daga cikin cikar imani shine mutum zai fifita annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam akan komai hatta akan abin da shi ransa wata kenan take so wallahu ta'ala alam babu halawat halawatul iman babin da yake magana akan halawar imani وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان abubuwa guda uku duk wanda yake da su shine ma'ana man kunna fihi wanda suka zama suna cikin ta ma'ana wanda suke zama ya mallake su suna tare da shi abubuwa ne guda uku duk wanda ya zama ya mallaki wa'annan abubuwa guda uku waje da halawatul imani ya samu wato kenan zakin imani ya halarci zakin imani salasatun ai salasa kisalim ɗabi'a guda uku halaye guda uku yanayi guda uku wanda duk ya samu kansa a cikinsu to ya samu abin da ake kira halawatul iman wanda ce lazzatul iman halawatul iman anan akwai abin da malamai suke cewa isti'ara tamsiliya ko isti'ara tamsiliya halawatul iman imani in kana ga tasali ka ji zakin sa an kamanta dan adam mai aikin alkhairi yana jin dadin aikin alkhairin da yake yi a ransa kamar mutumin da aka ba shi alawa mai zaƙi ya sha yake cin daɗinta ya ɗauki alawa ya sha yana cin daɗinta shi kuma wannan aiki ya yi na imani yana cin daɗi a ransa domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya yi sallah yake cin daɗi yake waje ilat qurrata aini fi salati daɗin raina nutsuwa ta kwanciyar hankali na an samu shi a cikin sallata suna ka kowane hankalin sai ta yi tashi sai kabara sallah in yi sallah sai ya ji daɗi a ransa sai ya ji daɗi a ransa to haka mumini in yi aikin imani sai ya ji daɗi a ransa sabai sun kwana suna sallah in su tashi sai su ji daɗi a ransa mai talim mutalim ya ce wani malami ya kayan wani malami daga cikin malamai idan ya kwana yana bincike akan matsaloli ya karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan har garewa yana karatu sai ta yi ji daɗi a rasa sai ce aina abna ilmuluki min hazihin lazza ƴaƴan sarakuna ina za su ji irin wannan daɗin wani daɗi su ɗaya ke ji a ransa saboda ya kwana yana karatu ya bincika matsaloli da yawa duk sun warware duk abin da bike amina ya fitar masa fili yanzu sai ce aina abna ilmuluki min hazihin lazza ƴaƴan sarakuna suna kan manyan gadaje da yawan manyan katifu ga babban electric blanket an ja yi ciro eh ciro ya kwana sanyi yana abin da amma kuma bincike ke akan harkar addini da haka sai ya ji daɗi sosai a ransa ya ce ainihin abna al-muluki min hadhihi laza to ga tadoji guda uku duk wanda yake da su yanda mai shan alawa zai ji zaki haka shi kuma zai imani zai masa daɗi a rayuwarsa na farko أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يا زما الله da manzansa sun fi sayuwa a gare shi sama da wasunsu yana san Allah yana san manzan Allah fiye da komi in an ce siwahuma ina alal idlaki duk wani abin da ba Allah bane duk abin da ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane to yadda yake son wannan abin bai kai yadda yake son Allah yake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wanda yake da wannan yana da wani nau'i na imani a cikin zuciyarsa kuma yana daga cikin abubuwan da za su rika bashi daɗi da natsuwa a cikin ransa wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ya zama tsakaninsa da kowa baya son mutum sai dan Allah sai dan Allah wannan kai mai halari ba ya koya mana kowa an yuhibba lillahi ko kai so dan Allah ya zama kawai shi tsakaninka da kai kawai tsakaninka da abinda Allah wadda ka girgi ke so in kana abinda Allah yake so shi ne abinda shi ma yake so tsakaninka da shi tsakanin dan Allah ne kawai a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya irga wani mutanen da ranar lahira da za a karo rana ta zo dab da kan mutane tana zabarbaka musu kwakwalansu daga cikin wanda Allah zai cire su a cikin wani yanayi kashi karkashin inuwar al'arshi sai ce akwai mai rajulani ta haba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi mutane biyu suna mu'amalar su tsakanin da Allah suke son junan su in kaga sun taru akan harka ta Allah in kaga sun rabu ma harka ta Allah in kaga sun bata to ɗaya ne ya kauce wa gaskiya sai kyale shi amma tun da ka gansu suna haɗe to a kan itifaki akan aiki na alkhairi don haka shi hankalinsu ya kwanci da kowa ba kowa baya da wani abin da hikidu tsakaninsa wato kenan da ɗan uwansa to wanda ya samu wannan tsakaninsa da mu'amala da kai kawai dan Allah ne inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukuran inna nakafu min rabbina yawman abusan kam tariran duk wanda wannan da zama dabi'a sa to fawqahu Allah fawqahu Allah sharam sharami zalika al-yawm wa laqahum bi nadratan wa sururan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hariran da gani wannan shine na biyu na uku ay yakraha ay yauda fil kufri ya zama ransa ba ta son abin da zai mai da shi hanyar kafirci kama ya karho an yi ku zafi na yanda baya son ka kai shi ka jefa shi a wuta yanda yake gudun wuta ta kone shi haka yake gudun abin da zai raba shi da imaninsa duk abin da zai raba shi da imaninsa zai iya haƙuri da shi ya sallamar da shi saboda ya tsira da imaninsa a me yasa a baya muka karanta cewa almuhajir man hajar man Allahu anhu me hijira shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ke abin da Allah ya hana kan kace zaka yi na zai kai ka wuta ma'asullahi in kasrat alayka tasuddu alayka subul al-inbiati saboda kaga wuta zaka kai shi to abinda zai kai shi wuta yana nisan wannan abu yana nisanta ma wannan abu ballantana kuma abinda zai kai shi wuta kenan zuwa ga kafirci baya so me yasa kaga mu'minai a baya sukan yi hakuri su rabu da ransu ma wanda karanta kisan rabbul gulam zai ga yadda mutanen nan akan imani da Allah aka ce ku zo a kirga ka aka tona wuta ana jefa su ana daukan ana jefa su tun ana jefa su har ka zara cewa fada kawai kai ma kai imani da Allah ko amanta bi rabbil gulam yace eh amanta bi rabbil gulam ce to fada haka suka dinga fadawa haka suka dinga fadawa suka dinga suka dinga fadawa har da karshe wata mace ta zo da ɗaya a bayan ta jariri ta yi tirin saboda tsoron saboda tausayin yaron kusan uwa yaro ya ce mata ya umma isbiri daure ki fada sai inda ke alal haɗu saboda ba sa ba sa sassauci akan abin da suke a kansa na gaskiya saboda hakan din yana kwantar musu da rai kubai bin adi lokacin da aka kama shi a makka asiran aka ji aka ɗaure shi bayan an yakin badar ya kashe mutanen makka manya-manyan sanaji da quraish da aka kama shi a cikin wanda aka yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam aka ya ba da mazajensa guda goma aka je aka kashe sunan aka tafi da guda uku da ƙarshe ɗayan yake tafi aka kashe shi aka tafi da su su biyu makka da kubai bin adi da zaid bin da sunna a lokacin sun zo za su ɗauki kum na ƙarfe su caki naman jikinsa su yaga su ce atuhibbu an takuna saliman mu'afan wa muhammad fi makanika hada ka za ka so a ce yanzu lafiyan ka kalau a ce annabi muhammadu muke masa wannan sai ya ce wallahi la uhibbu an akuna saliman amma muhammadun tashuku shaukatun ya ce ko kaya ba don so ta taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba gara a kashe ni gargashe ce musu walastu ubali haythu uqtalu musliman ala ayi ala ayi jabin kana lillahi masra'i ban damu ba ba abin da ya shalle ni ko da ya ne da za a kashe ni ta hagun zan faɗi an na mutu ko ta na zan faɗi in dai dan Allah za a bin wani abu wacce wannan bai tsaga mun hankali wa zalika fi zatil ilahi fa in yakun yubarik ala al awsal shadul mumazzai ai dan Allah aka mu haka ko duk fatan da kuka yago naman da kuka yago Allah sai mata albarka in Allah ya ga dama saboda haka wani ya kwanta da hankalinsa akan ya mutu saboda wannan me yasa kad wajada lazzatal iman ya samu nutsuwa to kenan dandanin imani saboda kawai na abubuwa guda uku mu yi kokari mu jarraba su gwargwadon hali babun alamatul iman hubbul ansar to mun fara iso gida babin da yake nuni cewa son mutanen madina yana daga cikin alamar imani hubbul ansar wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamar imani ayatul iman yani alama da take nuna imani akwai hubbul ansar son mutanen madina son mutanen madina an ce ansar ba ake nufi mutanen madina wa'anda suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ko yawa ai ka san mutanen nan sun taka rawar gani sun taka rawar gani sun zo makka za su yi aikin haji irin nasu na jahiliya sai aka zo ana ce musu kar ku yadda ku saurari magana na yanzu a garin nan maka ta bashi wani mutum ya bayyana sunansa muhammadu yana cewa kaza kaza kaza kar ku yadda da shi sai suka je suka ji maganansa sai suka zo suka ce wallahi wannan shine mutumin da yahudawan madina suke muku barazana in ya bayyana za su kashe ku kar ku kuskura su riga ku imani da shi kuma lokacin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam matsala ne suka ce to mun yi alkawari in muka suka je suka samu su wani ya ba su appointment annabi ya zo shi suna son su gana da shi su ji menene sakon nasa yace zan zo karfe 12 dare 12 dare rabin dare tashi zai tafo abbas babbansa lokacin bai musulunta ba yace ban yadda da mutanen nan ba ba za su je su lahanta mun kai da daddaren nan ba yace ba komai baba yace wallahi dai mu je tare yana bai musulunta ba a lokacin yana kan addinin su na gargajiya ya tafo suka zo suka tattauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam take suka yi suka gane shi suka yi imani da shi suka yi masa mubaya akan za su taimake shi ya mata so ya dawo garin su za su taimake shi kamar yadda za su taimaki kawukansu da matansu da 'ya'yansu a kan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutanensa da ƙarshe shi ma ya hijira da koma madina saboda haka suna da wato kenan abin da haka wasu malamai suke cewa Allah madaukakin sarki ya kasa mutane kashi uku in ma dai muhajirai in ma ansarai in ma wanda suka biyo bayan su haka ne ko ba ka ba yau wato su wayannan ansarai da muhajirai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yarda da su sannan wanda suka bayan su ko wallazi na taba ko bi isa ne wanda suka biyo bayan su kuma da isa ne su kuma aikin su rika musu nema musu gafara don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga mutum ya washi wa'annan mutana irin su Anas bin Malik ko in ka ga mutum ya irin su Jabir bin Abdullahi irin su babansa Abdullahi bin Harraf da sauransu in ka ga mutum ya washe su to ba shi da imani amma yanzu abin da yake bani mamaki har za ka ji malami yana buɗin bakin ce ai ba ma wani anas dan malik babu ma babu wani sahabi ƙarya ne ba wani sahabi anas dan malik duk mutumin da ya rusa samuwar anas dan maliki Allah ba daukakin sarki da shi ya rusa kusan 1 over 1 over sabin ko eight na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ya rusa musulunci saboda in ba abu huraira da nana aisha ba wai fa anas riwaya na hadisi jigo na yi mamaki da zaka wai ana cewa a sawa musulmi wai shakkar akwai ma wani mutum wai shi anas da maliki wallahi ba komai bane so ake samu jigo mai karfi na musulunci a tsare dole kuma ya zuba don mutumin da ya kore anas da maliki ya kore sauran sahabbai ga baki da to alhamdulillah ala ayi halin dai mutanen madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum yana son su to alama ne yana da imani idan mutum kuma baya son su alama ne na munafurci na munafurci ko yawwa ya zama wato kenan munafiki ne wa ayatul nifaqi bugdul ansar alama da za ta nuna cewa wane munafiki ne to ya ki ansar kun sauko munafikai ba su kare ba duniya ta kare da ka ba mamaki don yanzu kaga mutum ya zo shi yana zagin anas dan maliki ko yana zagin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina tabbawa uddara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ko waɗannan mutanen suka karɓi annabi sallallahu alaihi wasallam suka tsaga gidansu suka basu suka tsaga matansu na aure suka basu suka tsaga dukiyarsu suka basu duka a ce wai su ne mutum zai buɗe baki ya zage su to kaga alamar munafirci ta tabbata kan kowa ne ne yake irin wannan wato gina abin din Allah madaukakin sarki ya sauka Allah ka sa mu san mutanen Madina kuma wannan ɗabi'a da Allah madaukakin sarki ya bai so wai suruna ala anfusihim wa law kana bihim kasafan har kwanan gobe mutanen madina suna da wannan ɗabi'ar suna da wannan ɗabi'ar har kwanan gobe in kai zaka same su na farko ba su da rowa ba su da girman kai ba su tunanin abin da za su zama sun bata maka rai na ga abubuwa da ido na wanda suka bani mamaki cikin irin wannan na ga na shiga taxi daga masauki don je na harami na madina sai dan taksi din maimakon ya soke ni ta wannan gate din da na saba shiga sai ya kai ni ta can wani gate kuma tsawon ke na samu jam'i da ya fito ta hanyar haka sai ta haka duk masallacin ne to amma kuma ni ta inda na saba ka abin ka da bai gidaje ya kawo ni ta nan zan fi shiga abin nan sai na wani gudun sai gare na ya ɓaci wallahi sai da ya juya ya dawo ya dawo dawo zai ka yi aji na inda nake so nan ya yi maka na ce ne yin ya yi maka na ce ai kuma masaukin mu ga mutum ya kawo dabino bandir guda ya zo ya jefara tsakiya ka ci dabino irin wanda baka taba ce ba na garin mu ba dabino eh kana tafiya mota za ta zo ta yi fakin a guru a gaban ku wannan abinda na gani ke gani da ido na ne a zo a raba muku abinci a raba muku abinci na taba gani wani mutum yana shan sigari a madina na ce masa ya kuluna inna tarikina ta haramun fi bala siya ma fi badal ta haramun sai ce la ilaha illallah sai cire jefar sai cire jefar ko ba ma dan madinan bane ba fa amma ta asr da mutanen madina daga ganin sa na jin pakistani ne amma ta asr da zaman madina din ya tsaya musu da niyya komai da komai babu يقولون إن التدكين حرام ولا سيما ببلد الحرام سيهك لا إله إلا الله سيشير سيجي فرش an wuce wannan layin mu ci gaba da abin da zabi so mutanen suna da abin nan kuma ko yanzu kaje zaka samu natsuwar cikin garin Madina silence na cikin Madina ya sha bamban da Makka ya sha bamban da Makka don haka Allah madaukakin sarki ya fifita wannan garin sabirun wa uhudun akramul ardi turbatan muhajirhu haza wa zalika mabafu saboda haka babu inda zaka samu guri mai daraja da nutsuwa a duk duniyar nan sama da wayannan gurare guda biyu da Makka da Madina wanda bai je ba Allah hore masa yaje mu da muka ji Allah kara mana dama babu alamatul iman ko me kun karanta ne wa an ubadah bin samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wa hawluhu ithabatun min ashabihi kewaye da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin kewaye da shi akwai wasu jama'a na sahabbansa sai ya ce sai ya ce me bayi oni jama'a ku zo ku mu baya ku zo ku mu baya alame Allah tushriku billahi wala tusriku wala tazunu wala taqtulu auladakum ولا تاتوا ببهتان تبترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء أفى عنه وإن شاء عاقبه وبايعناه على ذلك إصابة أنت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مبايع إصابة من أصحابه وسو جماعة إكلاستا نصابنسا وسو جروب نأبو صابنسا أينا نكنا a madina tunda na maka ka'ida ma orijin sun riga sun masa chapra ko sai ya ce musu baya uni ku zo ku mu baya wannan ba umarni ne ko ba umarni ba umarni ne umarni in ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai wajibi sai dai idan akwai karina illa idza kana hunaka qarinatun tasrifu an al-wujubi ko yace bai uni ku zo kuma mubaya ala Allah tushriku billahi shay'a mubaya ta farko shine ba za ku shirka da Allah madaukakin sarki ba ba abinda za ku tare ta Allah madaukakin sarki da shi kun ji na farko me yasa saboda shine tushen addinin musulunci ma gaba da dama musulunci da ya zo abin da ya zo shi ya tabbatar da kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki ya ba shi cikakkiyar ubudiya wato kenan ga dukkan talagaji wala tusriku kuma za ku yi sata ba ku zo ku mai mubaya akan ba za ku yi sata ba wala tazunu ba za ku yi zina ba ba za ku yi zina ba eh wala taqtulu auladakum ba za ku wato kenan kashe ƴaƴayenku ba wala ta tobi buhutanin ba za ku kirkiro wata ƙarya taftaru na wadda za ku kirkire ta bai na aidikun wa arjulikun tsakanin hannayenku wato kenan da sawayenku ba kamar ita ma kinaya ce ta zina ko kuma abin da zai kai zuwa ga zina ba za ku yi wannan ba wala ta'asu ba da kuma ku saba wa ba da ku saba ba awa ba za ku saba mun ba domin rashin saba mun shine rashin saba wa Allah kenan ko ba za ku saba wa Allah ba ni ma'aikinsa ba za ku saba mun ba fi ma'arufin haka ne a cikin aikin alkhairi duk abin da na ce muku na alkhairi wato kenan za ku aikata shi ba za ku saba min ba kaga ya yanzu ya hana su abubuwa nawa hani ya hani kamar ya haramta musu ne ce kada ku yi me yasa ya haramta musu saboda wannan abu in kai da su da su zaka in ma dai sun shiga cikin haƙƙin Allah madaukakin sarki kamar yadda hana shirka ko kuma sun shiga haƙƙin bayi kai da hana sata da zina me yasa ya gabatar da sata akan zina saboda sata shiga hakkin dan uwanka ne ba tare da saninsa ko yardarsa ba zina shiga hakkin dan uwanka ne tare da saninsa mafi galaba inda ba faɗi a kai ba da sauransu sannan kisan yara yana daga cikin ɗabi'ansu wai zalma udatu suilat bi ayi zambin kutilat yana daga cikin al'adansu to sannan sai ya ce ba za ku saba mu a cikin aikin alkhairi ba wannan ba yana nuni cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai umurce su aikin da ba na alkhairi ba kamar yadda cewa abdullahi na rantsi wallazi nafsi bi yadihi uktub ya abdullahi wallazi nafsi bi yadihi la yakhruju min hadha illa khair ka rubuta duk abin da kaje da baki na na rantsi da Allah babu abin da zai fita da daga nan babu abin da zai fita daga nan sai alheri saboda kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai umurni da sabo ba amma ana nufin mu kenan duk lokacin da aka umarni da abin da ba ma'arufi ba ba za mu yi ba ma'ana in na umarni da abin da ba ma'arufi ba ba za ku yi ba to shi ba zai yi ba ma'anansa shine waninsa wannan yana daga cikin dalilan da yasa lokacin da sayyidina Abubakar ya hawo mimbari jawabinsa na farko yake cewa adiuni ma azatullah wa rasula fa ina saitu fala ta'ata li alaikum ku min da'a in na yi wa Allah da manzansa da'a in na saba ba ku sauran da'a tsakani na da ku kun ga kenan ba za a yi bi shi ba sai a cikin ma'arufi sayyidina Umar yana kan minbari yana ba yace jama'a isma'u wa fi'u ku yi da'a ku saurara abin da zan faɗa kuma ku yi da'a wani yace Umar la sama wala ta'a babu sauran biyayya ba za mu saurare ka ba za mu yi biyayya ba sai ka mana bayani me yasa kaza da kaza suke faruwa me yasa kaza yake faruwa saboda ya ga wasu abubuwan da a tunaninsa ba daidai bane a ce amirul mu'mina ya yi shi ba to sai da ya masa bayani da ya tabbatar cewa eh lalle aikin alkhairi ne sannan sai ce to shikenan idan nasma wa nabi za mu yi biyayya za mu yi da'a wato kenan a wannan lokacin saboda haka innama da'atul ma'ruf kuma ba za a murda wannan aikin alkhairin ta hanyar abin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wa insu mutane ya shugabantar da wani akan su to suka je su sai yace ya tara ku taro itatuwa busa su aka tara yace a cinna wuta aka cinna wuta ta gaushi yace duk ku fada kowa ya tafi turus za su fada wani yace kai ku dakata ku dakata mu yi da'a dai sallallahu alaihi mu shiga wuta me amfani da'a dan wallahi ba za mu yi da'a dan ba sai amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni amir ɗinku ba ba yace ku mun da'a ba yace eh to za ku shiga kawai wasu za su kashi wasu kace kai ba za yiwu ba ba zai yiwu mu bi manzon Allah mu shiga wuta ba ko yawwa ba fulatin ne yace wai menene Allah la mai da matsi da wainanan jula ya haula Allah ka kiyaye ne ne sallah shiga wuta in ji wa fulatin ko wai na jula ya haula Allah ka kiyaye da yi sallah kuma shiga wuta saboda ka ba za mu shiga ba ai dan gudun wannan inna ma adana hu firaran min minan nari ai mun bi annabi ne dan mu guje wa wuta dan me zamu bi shi yanzu mu shiga wuta to mu gana dai aka tariki tara ka dawo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi law dakaluha ma kharaju minha abadan Allah da sai shiga ba za su fita ba har abada inna madatu fil ma'ruf da'an da nace ayi fil ma'ruf ne a cikin aiki na alkhairi ne to haka shi sa duk wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya umarni wanda da abin da ba shi kenan ba wala Allah fahimtar sa mai mai kyau kuma yana iya ba mai kyau bane wala Allah kuma da sanin sa zai yi amma anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja iyaka yace fil ma'rufi kada ku yi sabo in kada ku ƙi bin umarni in a ma'arufi ne kun ji abin da na faɗa muku suka ce eh ce to fa man wafa duk wanda ya cika alkawari wayannan abubuwan ya cika mun su cap cap yayi biyayya a wayannan abubuwan minkum a cikin ku a cikin ku kenan wannan abin da ya fice daga cikin su kenan ya zo har kanmu ko kuma iyaka su ne hmm al-ibrat bil umum ya shafi kowa da kowa fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika ladan sa yana gurin Allah madaukaki dan haka har har duniya ta nade duk wanda yawan Annabi sallallahu alaihi wasallam baya akan wannan abubuwan ya cika har ya mutu bai saba ba to ladan sa yana gurin Allah cap cap zai samu ladan sa wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma a cikin wani ɗin yana yin wani sai wata targaɗe ya fara a wani guri sai ɗan saba ya ɗan saba kenan ko fa uki ba fi duniya sai Allah ya kama shi a gidan duniya ko kafaratu lato wannan kama shi da aka yi din shine wato kenan kafararsa misali sai ya yi zina sai aka kama shi sai aka masa bulala ɗari in bai taɓa yin aure ba to wannan kafararsa kenan ko kuma ya taɓa yin aure sai aka jefe shi to wannan kafara su kenan shi yasa wannan makzumiya da ta yi zina annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad tabat tawbatan law qusimat baina sab'ina min ahli madinati la wasi'atun ta tuba tuba mai kyau tubanta kadai an raba mutanen madina mutum 70 ba irin mutanen mu ba nasu na madina ba madina yanzu ba madinan can mutum 70 yace wallahi ta ishe su saboda ta zo da kanta ta yi confessing to saboda haka in aka kama shi aka masa hukuma ya zama kafara ko kuma a dalilin sabon sai Allah madaukakin sarki ya haramta masa wani alkhairi aka ce az-zina tajlibul faqr zina tana jan talauci wanda yake zina Allah madaukakin sarki zai sa abin hannunsa ya rika zagonyewa yana zagonyewa yana zagonyewa ma dama yana da rabo a can kenan idan ba istidraji aka masa ba an masa istidraji kuma sai a bashi da dukiyarsa in ka san alkhairi sai a karbe dukiyar hannunsa sai ya zama famfamfam to kaga wannan ya zama oki ba fi duniya liyakuna zalika kafaratan lahu ko kuma wani watan zata bari ko wani masifa ya same shi ya wani aiki dai na sabo duk mutumin da ya aikin sabo sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da wani masifa a duniya ko kuma hukuma ta kama shi ta masa hukunci irin na shari'a to wannan ya zama kafara a gare shi Allah ba zai kama shi a gidan yana da gidan saba daga cikin hadisin da yake cewa la yazalul bala'u fi mu'min musiba ba za ta gushe ba a jikin mumini ko a jikinsa ko a 'ya'yansa ko a dukiyansa hatta yarqa Allah ta'ala har sai ya mutu ya hadu da Allah madaukakin take wallahi alaihi kadiyatan bai da wani sabo to bai da zunubi to wannan kafara kenan wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma ya dan kare wani doka daga cikin wani abubuwan ya dan wani abu ba shikenan ba dan kadan haka ko sun ba satar Allah sannan sai Allah madaukakin sarki ya zitirce shi ya je dan saban sa ko dan sha giya sa ko dan satar wani abu da ba shikenan ba ko abin hakkin da ba abin da bai shafi hakkin wani ba kenan nake magana sai Allah ya suturta shi to shikenan Allah madaukakin sarki ya suturta shi tunda Allah ya suturta shi ba a ganshi ba ya je yayi ba a ganshi ba to fa huwa ila Allah lamarin sa zai koma zuwa ga Allah madaukakin sarki in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama shikenan ma sai ya yafe masa wa in sha'a akabahu idan kuma Allah ma ga dama sarki ya ga dama sai masa azaba ranar lahira kenan ake magana a nan gurin kenan in mutum yayi aikin sabo ba a gaishi ba Allah ne ya suturta shi abin da ake so shine mazama sai ya tuba tsakaninsa da ubangijin da ya suturta shi din to shi kenan kaɗa ma ba zai ji ba bare ba sati don haka ba za a so kuma ya zo ya sake faɗa na yi kaza ba la yahibbu Allahu jara bi su'i min al-qawli illa man zulima illa man zulima saboda haka ba za a abin nan ba wani mutum ya taba zuwa gurin sayyidina Umar ya ce masa ya rasulullah ya ya amiral mu'minina ya tace ya tace lokacin muna jahiliya na je zan kashe ta an na fara yanka ta shikenan sai ta ce ta min maganganun da na ji tausayinta sai na kyale ta na je ne ta mata magani har ta warke yanzu mun musulunta kuma ta je ta yi zina kuma ta yi ciki kuma ta je ta haife duba wanda ya sani yanzu kuma wani ya zo zai aure ta in na bar shi aure ta kuma na ci amana in ba zan bari aure ta ba kuma haka za ta zauna sai na umar ya ce ba ka faɗa abuwa ba ya ce ba faɗa ce allah da ka faɗa a wani da sai mun haɗu da kai daga a ƙasar sa a yi allah ya suturta abu ka je ka auren da ita auren mumina tun da ta riga ta tuba to saboda haka in allah ya ga dama aka buhu ya masa azaba in allah mai ɗaukakin sarki ya ga dama sai ya yafe masa ko fa bayan na fala zalika sai muka masa mubaya akan wannan saboda haka kenan wannan mahallashati ne imanin mutanen madina da biyayya su da ya faɗa babu wanda ya yi musu ce fa baya anahu ala zalika duk abin da ya faɗa kawai muka ce mun ji mun yarda kawai muka masa baya haka kuma wato kenan suka rayu to zamu dakata nan Allah madina fi man hadaita wa Allah fi man talaita wa barik lana fi ma hadaita kina wasri anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi ولا يقضى عليك فإن ولا إذ من عليت ولا إذ من وليت تبارك ربنا وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله لا اله الا انت وحدك لا شريك له ان محمدا عبدك ورسولك سبحانك وتعالى الحمد لله رب العالمين